الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة نوبة ربيع الأول sharafu ya daga watan rabi da awal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da biyu ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba muna cikin wani littafi mai albarka na al'ulu wal marjan fi mattafa alaihi shaytan inda muke cikin kitabu fadail sahaba babu min fadail al-ash'ariyyi nan za mu tashi hadisi mai lamba ta dubu ɗaya ɗari shida da ashirin da biyar za mu tashi mun tsaya darasi na ɗari biyu da arba'in da uku za mu tashi ɗari biyu da arba'in da hudu a wannan masallaci mai albarka na hudai wata gudu liman radiyallahu ta'ala anhu wanda ke kungilar gandun albarka za mu tashi gabar da mala yake babu min fadail ash'ari babu ne da zai bayani akan fadalar al-ash'ariyun mutanen garin su abu musa al-ash'ari su wata irin mutane ne da Allah madaukakin sarki ya mutu baiwa ta kaunar junansu to yan bayan a sha'ira ba a sha'ira daban wannan yan akida ne da ake zargin ta da da da lankwata sifat sifatullah ba su ba ana magana a sha'ariyin yan garin su wato abun mutu da sha'ari مالك الحديث عن 600 وخمسة وعشرين hadisi ne lamba ta dubu ɗaya da ɗari shida da ashirin da biyar ana bi musa rashi a mikal an karɓo daga abi musa rashi ne allah ya ƙara masa yadda ya ce ko ƙala nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi tira da wanda allah ta faɗa gare shi ya ce inni la a'rifu aswata rufqatil ash'ariyyin annabi ya ce ina gane sautin tawaba ayin na mutanen wato garin su abu musa lashari al'ashariyun bil qur'ani da hanyar karanta al-qur'ani da wannan annabi yake gane yan garin hina yadkhuluna bil-layl lokacin da suke shigowa gari da dare ba wai rudewa za su ba amma saboda kowa tilawa yake za ka rika jiyo gunki kuma gari ya yi shiru ba wai noise pollution kamar na mu haka to za ka rika jiyo gunki na alamun cewa karatun qur'ani yake jiya kowa tilawa yake ai muna da hadisi ma da annabi ya ji karatun da yake da kada uti da mizmara yin mazami ne ali dawo da daddare annabi na ran gadi ya ji yana tilawa to su yan garin su haka ne wa a'rifu manazilahum min aswajihim bil qur'ani bil layl annabi yake kuma ina gane masaukin su inda suka sauka bil qur'an ta ne karanta al qur'ani bil layl inda shi ma ka san idan za a tafi yaki ai akwai za a jira yan kowane gari kamar yadda yan farauta ce yanzu a tafi za a gaci yan gari kaza sun taho da wakar su yan gari kaza ma to saboda haka yan kowanne gari lokacin da wato za a fita washe gari a kowanne ba za su ƙara so ba sai ko yamma duki to su idan suka zo idan aka zo aka yayya da zango to annabi yakan fito da daddare ya duba ya ga suwaye suka zo suka ƙara zo daga baya to annabi ya ce ina gane masaukin al'ashari nuna ne da gundin karatunsu kawai na biyo karatu daga bangaren nan na sun suna can sai ya gurin to ya san al'ashariyu na ne wa in kuntum lam ara manazilahum hina nazalu bil nahar annabi yace duk da cewa in din nan mukaffafa min as-sakila cewa na kasance lam ara manajilan ban ga masaukin su ba hina nazalu binna lokacin da suka zo da rana amma da daddare kuma zan gani saboda karatun su da rana da suka sauka ban ga inda suka sauka ba amma da daddare in ya fito yana zagayawa zai gane suna bangare kaza saboda wannan sautin da yake yi wa minhum hakimun aka ce a cikin akwai wani mai hikima shine hakimun idza laqiya al-khayra in ya hadu da ayari abokan gaba shine al-khayr abokan gaba da suka zo akan ababan hawan su aw qala al-aduwa ko kuma ka ce aduwa shakka rawu idza laqiya al-khayra aw idza laqiya al-aduwa in ya hadu da dawakai ko abokan gaba da abu ne ne sai ce kana lahu zai ce da su inna ashabi ya'murunakum an tanzuru mutanen mu shine ashabi ya amuru da kun suna umarta ku da cewa ku jira su ku jira ku tsamayi zuwan su shine malamai suke cewa to mene wata irin hikima da wato da gwarzantaka ya nuna a nan shi kawai aikinsa kafin a ji a gwamnati yaki ya je gurin abokan gaba ya ce da su ku jira mutanen mu suna nan zuwa shi ne ba lamun ke tattauna mai gece gwarzantakarsa da bajinta tsada. Na? Su kafura? Yau. Sai kuma me? Shuba ya jefa musu tsoro. Ko? Ana akalli sannan abu na uku ake gwarzo ne tun da yakan iya zuwa. Ana gudu amma giya je gurinsu? su? lokacin da kowa zai nemi gurin gudu amma shi la ya tsiru min al'adui abin da suke faɗa ke saboda haka baya gudu har sai iya zuwa ya baku sako wanda zai zo gurin wato abokan gaba da zai bada sako ko shakka babu gwarzo ne jariri shine abin da malamai suke kawo to shi ne yake abin da za mu koya ƙarƙashin hadisin abu na farko shine fadilatun zahira lil ash'ari falala qarara ga mutanen abu musa ash'ari bi jarihim bil qur'an saboda yadda suke bayyana alqur'ani na biyu shari'atul ash'ariyina fil jihad gwazantakarsu wajen jihadi wa nashir islam da yada musulunci ana bi musa hadisi al-hadisi al-sittumi'a وستة وعشرون حديث من لما تدبو إلى تريشد العشرين نشدة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أبي موسى الأشعري أنا قال أبو سيدنا سنة عبد الله بن قيس الكنية في ون قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أبتي لا دعوت الله ثبت أغريش ياتي إن الأشعريين حقيقة متانا أشعريون idza armalu fil gadwi wane mutum idan guzurin ya kare shine armalu shi da ake kiran bazawara da al'armala saboda ta rata ne miji an gane wato daga an ramlu ne me ya ramlu ba rairayi mutum ba shi da abin hannu sai dai da ya kasa kawai yawwa to shine idza armalu sun kasance ba su da komai sai kasa abinci ya kare shi ne za a rufa to idan abincin su ya kare bilgan ne a wajen yaki au kalla da amu iyalihim bil madina ko kuma a garin su sai abincin wato abincin su ya karanci gida daya biyu na uku babu na hudu da biyar na shida babu haka da yawa ko kuma na uku da hudun da suke da shi duk ya karanta amma kuma kaɗan ne wani yana da shi da yawa wani kuma ya tsari to yadda suke yi su jama'u ma kana indau fi saurin wahidin sai su tattara abin da suke da shi a tufafi ɗaya da mai buhu ɗari da mai kwano ɗaya duk kowa zai kauna da mai sto da waya house kowa zai kawo nasa da mai tafin hannu guda ɗaya da wanda babu duk za a kawo a haɗa kaga da ɗan waje da buwa kowa zai kawo nasa da kai da kake da kwano sai kowa ya kawo ya aji to sai yake sai yake tun ma tun ma fata mu bai nan sai a ƙara rabawa daidai wa daida ba za a ce kai ai baka kawo ba kai ma baka kawo ba a me buhu ɗari ba zai ce dan me ta ina ka buhu ɗari za a ban kwano goma ba ba wannan magana saboda ba su da kyashi a junansu ya hayya kai wa fi ina'in wa'idin bi sawiya kaji a madubin a madubi guda in daidai wa daida sai annabi ya ce wa minhum minni su ɗan gidana ne wa ana minhum ni ma daga gare su ne daga gare ni suke ni ma daga gare su nake shi ta ba da suka ce har yanzu ba marowaci ba ne kai ka faɗa a ƙarƙashin nan kai ɗan gidan annabi ne annabi na kai eh amma marowaci ba ruwa annabi ne shi ka gan ka kalle su ma ba fa ƴan madina bane ba ƴan maka bane sai ɗan yaman ne amma annabi saboda kyautar su ya dinyo da jikinsa cewa fahum fahum minni wa ana minhu shine malamin suka ce har yanzu wannan bomulan tana nan in dai ba marubuci bane kai to kai dan gurin annabi ne da kafin su jawo ni ne a iya sanin da nayi daga na ke iyayen mu suna da wannan tarbiyyar musamman ba ta ɗebo abinci ba a ta tiyayya har matiya ce kowane gari na ɗan sarauta za ga akwai matiya inda za a zauna a fito da abinci kuma irin wayannan adab din da ladabai da ake da su za ka sha mamaki waɗanda wani ma za a zo cin abinci an lura babu ba shi da shi idan aka gama cin abinci aka rage sai a kira yaro a ce ya kai gidan wani a wanke kwanuka ragowar abinci ake so su juye eh ya ke so su juye kwanan nan da na je gona can wani ƙauye abinda wani mutum da aka nuna mai gidan ina kaunar sa kenan wata rana wani makocin sa kawai bai sani ba ya kawai ya zo yana ɗiban masa yana masa ta a gona da ya gaishe da ya lafi wallahi ya ɗiba a buhu ya tafi kawai ya je ya sa ina ji irin su abin su rogo ne da waye saboda haka aka fara yi masa a gida sai je sallama shi sai ce na zo ne in gaya ma kunya guda biyar da kunya ta farko zuwa ta biyar zaka ne daga yau har gonar nan da kare wannan kunya guda biyar zaka ne kuma yazo har yau ƴaƴan da basu san cewa wancan mutumin zaka ya karba yazo ga ƴaƴan da yake wannan gonar wannan kunyar guda ɗaya zuwa biyar ta wane ce saboda haka in yazo yana kiwa kan wanda ya mamaka wallahi alazim kuma yana nan har yanzu a ƙauye saboda kawai ya rufa mar asiri a zauna lafiya a ke baka da abinci amma ku duba da wata jiyo mu yadda ta koma yanzu wani hazo yake ka fada fata ya sai gidanka ka koma can abin nan kawai ba a so wato yanzu irin ɗabi'a da ake shi za kullum muke magana za ku gani ana ta karatu cika amma tabbata su a babban kawai wani aka kawo wani misali ba zai ɗauka shi ke na kai sahabban nan sun yi kokari kai banda kai ai ta aka yi tashabbahu ku kwatanta in lam takunu mislahu in ma ba ku zama irin su ba innal ko inna da yake cewa ta jabbuha bil kirami falahu imitation kwaikwaya na masu mutunci rabauta yake kawowa to shi za a ba da misalin wannan mutumin kauye wannan abin ya yi min ya zauna mu a zuciya kwarai da gaske to wannan shi ne to kaji al'ashariyo yadda suke yi da yawa yanzu musamman matasa wanda yake da ɗaɗe biyu tsakaninka da Allah tun daga zaman da kai a makotanka yaushe ne ka taɓa jiwo wani abu sabo aka taɓa ba wa yara aka ce su nema makota da wahala in dai mutum bayan 2000 ya aure ko to zai a wato illa na bilan illa na bilan wanda za ka wannan za ba ka zauna a guri wani bakatan makotin ka bane kwata kwata mutum zai je ne zamansa bai san wani ji an zuwa wani baki ne makotin ka shi dama wannan shi ne ya dade a unguwar bai san shi ba kowa haka ta yi to kuma wayannan abubuwan suna ɗaya da cikin abubuwan da yake sa Allah zai ban mutane da wayan sai kara nuna a cikin lamuran idan al'umma ta kai matakin da wani ba za ta taimake ka wasu ka roƙe ta to al'umma ta lalace wallahi al'umma ta lalace kawai an koma da abin da aka sani cikin magabata da sahabbai taimakin keniya suke kawai ba zancen wani ya tashi ya sadaka ya nemi taimako ba wannan magana kuna tare da mutum maybe rigar sa mata ta taka kyau amma yana bukatar taimako ai abin da zaka yi ta lura yau da gobe shine yadda mutum yake motsinsa kai ka san cewa kai dan kasuwa ne a tajiri ne kawai iya kan haƙi ne ba ka sa kaya masu kyau amma shi dan gaye ne dan abin kuti yau ne da abin da ya samu zai saka tunda ka san samun sa a wata bai fi dubu biyar ba kai ko ya fi dubu ɗari yana buƙatar taimakon ka ko bai roƙe ka ba amma ka je ka tambaya ka gani mafiya yawanci ko abokai ne mutum ya taso in yi kuɗi to na kusa da shi sai dai ya riƙa roƙon ba zai ba shi ba sai dai burga an wasu suka zo ko yan kula kun ba da suka zo a cikin group aka tuka shi zai ba su kai kana zaune wannan ɗabi'ar ba ita ake bukata ba a musulunci ba ita ake so ba so ake yi kawai ka rika lura kuma abin da ya sa kyauta ta fi sadaka wato girma dan a toshe wancan kofofin domin waɗanda za ka yi wa kyauta sun fi yawa domin ita kyauta ana yin ta ne saboda ne girmamawa da kuma kauna duk wanda ya baka abu duk kankancin ka ko kina da gishiri da ana tashi ga mu karfin da wani ya dauka ya baka ta naira hamsin to yana kaunar ka kuma yana girmama ka yana girmama ka to shi sa ka ga wannan annabi ya fi karbar ne kyauta har unguwanni suka gane cewa wannan unguwar sai su ce yau rana kaza mu za mu kai wa annabi kyauta saboda ya gane cewa wannan abu duk wanda ya ba wannan girmama shi yake kuma yana duk da cewa a lokacin su sun gane annabin kai ma goma to sai ya linka ba in dai kai sai ya rama ba to in za mu dawo da wannan maslaha a sunan mu na cewa mu rika duba sunan mu kawai ni na san na buwa da samu wani abu ya taso na kashe kuɗi to bari dan taimaka mar koyaya wani daga cikin manyan yayyan mu yana nan a cikin gani yana da hali mai hali ne ya taba yin gobara mai kudi ne ya ce wallahi har yanzu ya faɗi wani da ya ce har yanzu baya iya manta shi saboda kawai a wannan lokacin da ya yi hata same shi dan dan gudun mawata ya ga masa yace har yau ya kasa manta ba ma haɗi ba shi ko kafa sai ya taka ba wanda ya ga wannan gudun mawata to haka al'umma annabi ne amma yanzu an fito ka shiga uku aka cewa dama kaza to kun ji ana tarihi me za ku koya karkashi kuma shi ne ayan nan ana kawo su karkashin wannan ne na tabawa uddara wal iman min qabli yuhibbuna man hajara ilayhim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا به ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة to ana kawo su karkashin aya mutumin da ne zai iya fito da ai ko buhu da yanzu ka fito da shi wani bai da shi ya karba ka koma da kwano biyu ai ka fita ka fito da buhu ɗaya ne ka koma da buhu ɗan kwano biyu ka gani kwano sha bakwai ne in buhun shinkafa ne in na gero ne za a ce ko dawa a kwano arba'in to ka koma da kwano biyu ya za mu koya ƙarƙashin wannan man qabatul lil ash'ariyyi matsayin al ash'ariyuna na biyu fadilatul isa wal muwasa falalar bibi da kai bibi da wurin ka akan ka da kuma taimakekeniya na uku tartibu sawabi wal madahi ala al fi'l al hasan jiran talada da yabo akan aikin kyakkyawa wannan shine babu min fada'il Ja'far bin Abi Talib babu da zai magana akan falalar Ja'far da Abu Talib wa Asma bint Umayr da Asma'u yar Umayr wa ahli safinatihim da kuma ma'abota jirgin ruwansu kaga Asma'u bint Umayr ai waye mijinta na farko Ja'far bin Abi Talib bayan an mai jihada a yakin mu'uta domin annabi ya kafa mutum uku yake yin wannan an mai jihada wane wane karbi tuta idan an ma wane jihada wane karbi tuta kaga tun da ka abu a tafi yaki sun san za yaki sun san za su mutu eh ana gaya musu cewa shahada za ku Abdullahi bin Rawaha Zaid bin Haritha sai kuma shi Jabir bin Abi Talib shine komanda na farko a cikin su to bayan ya rasu sai na Abubakar shi ya auri matarsa bayan sai na Abubakar ya bar duniya waye aure da sai na Ali wata wani abu nake so mu rike karkashin wannan da ta tashi zuwa gidan sayyidina Ali ta taho kowane ta haihu da shi ta taho da ɗanta ɗanta da ta haifa gidan sayyidina Abubakar ta kawo shi gidan sayyidina Ali sayyidina Ali ne ya rike shi in akwai gaba da fada a tsakanin su zai rike masa bai ma ne aure ta ba Eh, kadan ai in zai yake faɗa ta ba ai bai zai garan su kwace ta ko misali in wani abu yake so yi amma baya nan ya aure matarsa kuma aka taho da ɗan sai na aure har wata rana ana tattauna tsakanin ya'yan tsakanin ɗan Jafar bin Abi Talib da ɗan Sayyidina Abubakar wanda yana ai babana ya bar babanka irin wannan abin nan sai na da ya ji dariya sai ki to sai kalle ki ji malama kin ji abin da ya yi suke faɗa kira ki raba jima ya aka yi sai gaskiya lokacin da na auri Jabir bin Abi Talib a matasa kakan ba gaban sa kace amma kuma shi sai da abokan a dattijai bayan ya bar duniya ba sama da shi sai zai na je dariya sai ta ce ni kuma wanda matsayin kika ake to saboda haka wannan shine abubuwan da wato wayannan bayan Allah suke kawowa wato na bankari da kuma abubuwa fitilu masu kyau da mutane za su koya a ƙarƙashin ita ma wannan sunnar ai za ga yanzu ta yi baya cewa mutum ya mutu wani ya auri abokin da ya zo ya auri matarsa don ya kula da ‘ya'yansu yanzu kira da ‘ya'ya ba ruwan kowa da ke sai dai akwai kuɗi nan za ka gana ta munafasa to wannan shi ne عن ابي موسى الاشعري واتباع بنت عمي وعن عن ابي موسى عن قبول ابي موسى الاشعري اسماء بنت عمي عن ابي موسى رضي الله عنه قال ابي موسى شي رويت وانا روايه اما اذا ما تنا ذات الروايه تتي بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم mun samu labarin fitowar annabi alaihi salatu wassalam yin hijira zuwa madina wa nahnu bil yaman ka ji ko mu muna yaman su yan yaman ne game da na faɗa da ba yan madina ba ne ba yan maka ba ne yan yaman ne yadda wani hadisi annabi ya ce al-imanu yamani eh sai yake fa kharajna muhajirina ilayhi abu musa al-ajari yace muka fito mu da yan garin mu dan bi hijira mu ba annabi alaihi salatu wassalam ana wa kawani shi ni da wasu ‘yan uwana guda biyu, ‘yan gidansu kenan. sai yace ana asgaruhum amma yan uwan da wai wanda muke gida ɗaya ni ne karami a yau ma ɗaya daga ciki ne abubuwan da wanda ne wal akharu abu ruhum ɗayan kuma abu ruhum shi ma yayansa ne su uku kenan fi talatati wa khamsina cikin mutane hamsin da uku kaga su uku yan gida ɗaya mutum hamsin kuma sauran jama'a aw ithnatayni aw ithnayni wa khamsina rajulan min qawmi ko kuma mutum hamsin da biyu idan hamsin da biyu ne su uku yan gida ɗaya arba'in da tara kuma yan gari sai ce farakibna sabila abun muka ranka ne ce muka hau jirgin ruwa ba alƙatna sabilatuna ila najashi igiyar ruwa da ta zo ta ɗebe mu kawai ta karkatar da jirgin ruwa mai yawan mi madina sai a mace da mu sai sai gaba najashi da mu ashaba sai tan da mu bil habaja da habaja yace fa wa faqna Ja'far bin Abi Talib sai muka yi kace musu tunda jirgi ya kai mu Habasha dole mu ya da zango a da muka sauka a nan sai muka haɗu da Ja'far bin Abi Talib don ko tana kuma gida ba yawa kamar yadda ya zo a jira wa ya tura su zuwa nan garin domin an ce tafi nan saboda gari ne da ba a zalunci la yuzlamu ahadan inda annajashi duk da kirista ne. Saboda haka sai suka haɗu da su na waka ta ƙara yawa. Ai a lokacin ne ‘yan fada suka rika kai zuga. Ya wayan nan mutanen baba kiristoci wani ka ba su guri su kwana. Kai yana ta yi, yan ne da daji ya gaje kai. Wai ku ga ‘yan fada ga manyan kiristoci. bangare biyu ‘yan fada da manyan kiristoci manyan fada ba da suna ta maganganu don me yasa za a ɗauki mutum don me yasa kaza kaza sai annabi ya kama na jaki ya tambayi ya tambaye su yace wai ku me kuke tafa da shi bayan an ce kuna aibata mu kuna tsarin allolin mutane ba da muke tafi da shi banda abin da aka ɗaukar wa annabi kuna alƙur'ani sai ce to ku karanta mu Jafar ya tabbashe kafa ya ba da tilawar surar da Maryam. Wallahi bai gama ba sai da shi da gashi da manyan malaman gefen su suka jika gemu su da hawaye. Da gashi ya kalle shi yace na rantsa da Allah. Wannan abun kwabo da kwabo shi ne saƙon da Annabi Isa ya zo da shi. To kaga yan bakin ciki sai dai su mutu kenan. su masu ta zuga yanzu wato gaba ɗaya an cin sai kafa da gwiwa to sai yake ba a kamna ma'ahu muka zauna tare da shi a ta kadimna jami'an shi za malamin suke cewa duk wanda ya zo lokacin da Allah madaukakin sarki ya haska haskenta yace ba za ka wani guri ba to da shi Allah bai amfani kuma sai ka bayan da za ka taka ka je wurin shi ka ba abu mara kyau mara daɗi irin hasada da kyashi eh karka jin gane wani hasada ko kyashi me yana ka kai idan Allah ya ba wani abu sai ka sa a ranka ni ma fa yana da Allah yana da shi ba karewa ya ba ba mangwara ne aka siyo a gida aka raba ya kare ba duk abin da kake so da wanda ma ba ka so Allah yana da shi in ka roƙe shi shi kuma so yake a roƙa ya bayar ba abin da zai da shi ka je ka roƙe shi kawai to sai yace hatta ka dinna jami'an har sai da muka gabato gaba ɗayan mu fa wafaqna annabi sallallahu alaihi wa sallam abin nufi suka dawo kenan bayan sun gama abin da za su yi a habasha sai kuma aka dawo a tawagar Ja'far bin Abi Talib dole yanzu kwamandan ce stage da tun da gane gaba da shi. To sai ce muka zo muka haɗu da annabi alaihi salatu wassalam hayyab da ta khaybar lokacin da annabi ya bude khaybar a shekara ta nawa kenan khaybar shekara ta bakwai lokacin da Abu Hurairah ya zo musulunci kenan shekara da ya zo musulun take wa kana unasun minan nasi yaqulu da lana an samu wasu mutane daga cikin mutane mun san dole a samu wannan wanda ya rika ganin yaushe ka zo ko gurin aiki ne wani ya rika kallon kai yaushe ma ka zo gurin yaushe aka ɗauke ka shekaran mu kaza a wajen nan za a zo a ce kaza yawwa to sun yi ya ani da ahli sabila wasu mutane suna gaya wa su ma abota jirgin ruwa da bakana kun bil hijira godiya ta su ai dai mun riga ku hijira tunda lokacin da suka fito hijirar su jirgin ruwan da yayi bata kai ya wurga su ina habasha sai in sun tashi abu zai sai ai mun riga ku ne mun je riga ku yi hijira wa nakalat asma bint umay ba ta jin dadin wannan abu na na asma wa yar umay ta shiga wa hiya liman qadima ma'ana tana cikin wanda muka dawo tare ala hafsa ta shiga gurin hafsa zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallam zakiratan dan ta kai mata ziyara wa kad kanat ajarat ila najashi domin ta kasance ita ma tana cikin wanda suka hijira zuwa ga najashi ashaba fi man hajara cikin wanda suka hijira fa da kala umar ala hafsa sai da umar sai ya shiga gurin yadda da na hafsa wa asma'u inda asma binti umayy tana gurin fa kala umar sai umar ya ce hina ra'a asma din kana na asma binti wani hadi wacce kuma wacce da mai gida da iyaye in sun ga ba gida in sun tambaya ba laifi suke ba ka ga abu sabo a gidan ka ce waye ga wannan kuma wai dai ma za ce ka ce bin kokon ai dole ka kokon bi gidan ka ne in aka ma wani abu da za a zo ka san su da za a zo daga baya a ce ai ka za ka a shi namiji baya san wani duk abin da ka gani sabo daidai ne ka tambaya ya akai kaza a ce ya biya bin kokon wani lokacin kuma rashin bin kwakwakun zai je ba ka a rani eh a zo ana kuma wallahi tallahi to saboda haka sai na umar yace wace ce wannan kanan tace asma bintu umar asma yar umar ce tsohuwar mata jabar mata sai na bakar mata sai na ali duk ta aure قال عمر سيدنا عمر يقول الحبشية هذه آه wanda ta je habasha nan yar habasha shine ba wuce yin ba habashiya ba habashiya al habashiya to hadi yar yar habasha nan al bahaniya to hadi wanda jirgin ruwa ya kada su suka yi dan yar ruwan nan kala asma ai dole yanzu ka san akwai wanda zai gaya ma magana ka ji baka dauke ta komai ba amma in wani ya faɗa kuma saboda girman da kimar da take da ne ba na na asma'u tace na'am eh ita ce kada ta yace sabaqna kum bi hijra ko ba dai mun riga ku yin hijira shi ma da kansa bana da haƙu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minkum mun annabi ya fi dacewa da mu kafin ku mu buga kowa cancantar mulki annabi alaihi salatu wassalam fiye da ku ba ka bi ba wannan abin sai bata mata da ke sai kishi wa kana ta ce kalla walla to ba haka bane na rantsi da Allah kuntum ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yudi ai mujahi akum da yake da zauna da manyan malamai manyan sahabbai kwararri hace wa yawa ta goge da kokolwa sai ta ce ba zai yi ba wallahi kuntum ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kun kasance tare da annabi sai Abu Jahiyaku a dai lokacin da mutum bai da yunwa a cikin ku annabi ne yake nemo abinci ya bashi wa ya'idu jahilakum sannan duk jahilan cikin ku kuma annabi ya mutu wa'azi ya sanar da su ga abin da ya kamata yi wa kunna bi jari sannan mu muna wata kasa da aw fi arzin ko wata kasa al-bu'ada me nisa al-bugada ta makiya Allah bil habaja ta kan habaja wa zalika billahi kace kuma wannan abun ba dan kowa muke ba dan Allah muke wa bi rasulillahi kuma mun yi ne dan biyayya ga Allah alaihi salatu wassalam ta ce wai mullahi na rantsi da Allah la al'amu da amana abincin ma da kuka kawo ba zan ci ba an ka mata abincin ba kunta ta ce wallahi ba zan ci ba wala ajrabu jiraban kuma ba iya wannan abincin ba daga lokacin ba za ta ƙara cin abinci ba wala ajrabu jiraban ta ce kuma wallahi ba zan sha wani abin sha ba shi ma dan jutun da kuka kawo ku dauki abin hatta azkura ma qulta li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai na jira ga yawa annabi abin da ka gaya mana kamar yadda muka faɗa ai saboda girman ka ne sauran mutane ba suna ta faɗa ba amma ko ta kansu ba su ba to haka nasu unasu minan nas haka aka ce wasu mutane ba ma faɗi sunan su ba eh saboda la ba Allah da umina da irab a gurin su cewa ba kimar su da girman su bai kai kawai a yanin su ta faɗa ai ko kun ga san da aka yi wa na ra'ayi da tsage ai kun ga abin ya fi damun da ne lokacin da garo take cewa da ta dawo gida ta ce da yana bakar wannan abin da ake faɗa kun ji kuma to sai suka kwantar mata da hankali ta san iyaye me ko a tsora haka sai suka ce ai babu wanda za ta zauna a gidan kikiyoyi tana da kwarewa da kyau da kaza da kaza irin naki ba ta samu dangansa ba kawai ba sai an ji ko ba ji ba kawai dai a kwantar mata da hankali kace amma duk da haka wallahi ta ce da na kai sai da na waye gari ban za ba ce a ido na ba saboda kuka kace na rantsa da Allah sai da dauka zuciya ta rata ba zo kana saboda kuka to saboda haka kace har sai na gaya wa annabi wa nadu kunna nu'za mun kasance ana cutar da mu wa naqabu muna cikin tsoro wa ta'azzuru zalika lin nabi sallallahu alaihi wa sallam sai na ambata wa annabi ila da amince Allah tabbata gare shi wa alu kuma ne mai tambaya kan wannan abin da kuka dame mu da shi wallahi kace amma fa na rantsa da Allah la akzibu ba zan muku ƙarya ba iya abin da ka faɗa shi zan faɗa eh ka ta akwai wanda kuka samu sabani sai ke ka ba kariya ya ta faɗa abin da ba kai ba to ta ce wallahi na akribu ba zan yi kariya ba wala adibu kuma ba zan halaka ba in karkace wala adidu alai ba zan ƙara zanci a kai ba ba ragi ba da shi iya abin da ka faɗa shi zan faɗa فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت da annabi ya zo je tace ya nabi Allah ya ma'aikin Allah ina Umar kala kaza wa kaza Umar ya faɗi kaza da kaza sai ka faɗi wannan abin da ya faɗa kala sai ce ba ma kunti lahu annabi ya ce ce din iman ya kuma me kika ce ma shine magana da ba in wani ya zo ka tsara ka ga ya ce mun kaza sai ce to kai ne kace masa ko kawai da ya faɗa shiru kai ba abin da nake to kaga ka kama kan zance kenan in an jira wanda an sai ka cewa daga aiki ma ya ce mun kaza to dan ji kaga ya canja me kika ce da shi kala ta ce kuntu lahu kaza wa kaza ita ma ta faɗa abin da ta faɗa kala ce ne laisa bi ahaqqa dinikum ba su fi ni ba su fi ku tantanta da ni ba annabi ya ba ta amsa wala huwa li ashabi hijratun wahida kige hamar da gayo ne kuma fada kici da shi da in tawagarsa hijrat daya iya daga makare zuwa madina guda ɗaya yana da hijira ɗaya suka samu walakum antum ku kuwa ahlus safinati ma abota jirgin ruwa hijratani hijira biyu kuka kun je habasha kun je madina sallallahu alaihi wasallam قالت تتي ولقد رأيت موسى أبا موسى وأصحاب السفينة تتي والله ناغا أبو موسى العجري da ‘yan tawagar nan su mutum hamsin da biyu da aka yi wannan tafiyar da su ya duni arsalan suna zuwan min jama'a jama'a ko ki yi aike da wasiƙa eh shine arsalan ya duni an hadal hadith kawai idan su zo su tambaye su akan wannan hadisin da annabi ya faɗa a kansu kawai da an faɗa zai murna ta kama su cewa mu muna da hijira ce ku ɗaya ke da ku da gaya ku kuma faɗa ma min ad-dunya shay'un hum bihi afrah da na asma'u tace ba wani abu a duniya da suke farin ciki su ne al-ash'ariyyu ne da shi wala azamu fi anfusihim ko yake da girma a zukatansu mimma qala lahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam fiye da wannan magana da annabi ya gaya musu ba ta da shi kalma ce da za a rubuta da ruwan zinari a ajiye قال أبو بردة إيه لكتين يا أبو موسى الأشعري لا راب الحديث وأنت يروي شو حديث يعني قال أسماء نانا أسماء تتي ولقد رأيت أبا موسى تتي هذا أبو موسى الأشعري وإنه ليستعيد هذا الحديث مني yana yawan zuwa ya ce da Allah umma haji ya mai kamun hadisin nan a kuma zai zo ya ce da Allah a mai kamun hadisi ya faɗi sai kuma dawowa ya ce wai mai kamun hadisin nan da Allah da kuma mai mai jawo da zai ga abin da aka ce da iya ke cinye da kun ji an ashari yuna ko kuma wannan jaba bin abi dalib kaga falala wato ashari yuna ta kuma bayyana a karkashin wannan kisa ta halin sabina me za mu koya karkashi ita asma bin umai kamar da muka faɗa ta musulunta ne da wuri tun kafin a shiga daru darul arkam gidan arkam ibn adil arkam duk kafin a jiran ta yi jira ita da mijinta kamar yadda muka faɗa jabar bin abi dalib zuwa habashi da ita aka sannan kuma ta zo ta yi zuwa madina yawwa bayan sai da ali ba fa wanda ta aura ba amma ta yi tsawon rayuwa kuma yar uwa ce ga ɗaya daga cikin mata annabi na na maimuna bintul hari yar uwar da suna da alaka ta bangaren mahaifiya eh da mahaifiyarta da mahaifiyar maimunatu kamar yana da kanwani sannan yar uwar ummul fadl ce kaga dai da alaka ummul fadl yawa ita ba matar abbas ibnu abdul muttalib ya rasu a shekara hamsin da wani abu bayan hijira malamai sun yi zamani a kan da ɗaya ne ko da biyu ko da uku ita ce to wannan baiwa da me za mu koya karkashi na ɗaya fasul ja'far bin abi dalib wa asma bin umay wa ashabu hijratil habashi wa ashabu sabila falalar wa'annan sahabban da kuma mabuta hijira da kuma waɗanda ta wajen jirgin ruwa na biyu daurul marati wa tabhiyatuha an gane irin gudunmawar mace da kuma sadaukarwar ta a musulunci na uku kuwatul marati al-arabiyya fi raddiha ala man yalamu biha irin wato karfi irin na matan larabawa da yadda suke raddi a ga abin da ba su gamsu da shi ba ko kwanan nan na gani a irin sojojin isra'ila wasu mata guda biyu ɗan filistin sun taho ai ba ma mata bane kawai irin mutanen su da yahuda nan sun taho da hijabi sai suke wulakanta da shi dai ne amma wallahi da suke kanta da kira aka kwace shi kowace a cikin su ta wurin shekara hamsin da wani abu amma wallahi da suke kanta kawai ya mutanta saboda sun je wucewa da hijabi nan da nan suka ajiye jakunkuna suka yi kansa da ya kai marmari sai da aka zo aka kwace shi wallahi to larabawa ɗabi'a ce suna da wannan ballantana ga abin da ya shafi martaba ta musulmi babun yin fada'il al-ansar babun da zai bayani akan falalar al-ansar mutanen madina annabi ya ce ƙarshen duniya gaba ɗaya addini zai koma madina imani ne imani zai tattare ya koma madina kaga kuwa ba yadda za ka ɗauko wata rana da wani kawai don ya ji ya ƙoshi ya sha zobaro da yace ya fi yan madina iya bin annabi alaihi salatu wasallam ya bi su da annabi ba zai yi ba wallahi madina ai ko a yanzu ka shige ta sai ka san ka shiga madina tun rasu sai ba ko yanzu kuma mutanen madina daban suke daban ne bari mu gina abin ya faɗa a kansu hadisi mai lamba ta dubu ɗaya ɗari shida da ashirin da takwas an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu qala nazalat hadhihi al-aya fina jabir yace akan mu wannan ayat ta sauka eh sai yace idza masaibatan minkum an tafshala ku tuna lokacin da wata tawaga guda biyu daga cikin ku ta so ta kari ta samu matsala shine bani salima da bani harisa wa ma uhibbu annaha lam tunzal an gane ko yace ba za so a ce ayar nan ba ta sauka ba domin kun ga bayanin matsalar da ake yi sai yace abin da yasa ba zan so a ce ba ta sauka ba saboda Allah ya ce wallahu ya kudu Allah yana cewa wallahu waliyuhu ba amma kuma Allah shine majibincin lamarin sun samu matsala amma Allah ya shiga lamarin to suka ce wannan kalmar ita suke ai kamar kamar ayoyin zargin cikin suratu Ali Imran din ne har yau da take zargin um sahabbai sun gudu a yakin Uhud innal ladina tazallahum ash-shaytanu ko innal ladina tawallaw minkum yawma taqal jama'an zaiti inna matazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu to abin da ne furge ka me Allah ya ce gaba wani kai afa Allahu anhu wanda aka yi kun ya yafe ina ruwanka Allah ya faɗi laifin da suka yi yace sun gudu shedan ne yasa suka gudu sai Allah ya ce amma na yafe mu to shi ma nan wallahu waliyuhuma lalle Allah shi ne majibin lamarin su me za mu koya daga yin hadisi na daya كان القرآن الكريم ينزل استجابة لبعض الأحداث قرآن يا كتن تيرا سوكا wani lokaci don ya ba da amsa ga wasu abubuwa da suke faruwa sannan fadilatu zahira li kabilatai bani salima wa bani harika min al-ansar wala na ta karara daga tawa ta kabilar banu harisa da kuma banu salima an zaid bin arqam radiyallahu anhu an anas bin malik radiyallahu anhu qala so bin sun ce hadintu ala man usiba bil hawa na shiga damuwa dangane da waɗanda aka yi wa rauni wanda aka karkaje su a haura ina ne haura din nan ina gurin da wasu mutane wasu ƙora'u su saba'in da wasu suka zo suka yi karyar musulunta a nan suka ce a haɗa mu da Allah jama'a waɗanda za su je su yi da'awa a garin mutum da su sun yi karatu aka ba su hafizan Qur'ani guda saba'in hafizan Qur'ani guda saba'in aka ba su da suka je a hanya gaba ɗaya suka kaje mutum ɗaya ne ya ɗaya ɗan shi ne ya samu damar guduwa to a nan ne gurin za ku iya tunawa shi ne gurin da da aka kamo su wayanda suke wannan ta'atar annaba ne da yadda wasu lamai yadda aka ɗau fansa a kan za ka yanke kafa ɗaya hannu ɗaya in za ku iya tunawa to a nan a nan hara ɗin ne nan ne hara ya ce baka taɓa idan ya zai bin arkam zai bin arkam ya rubuto min cewa wa balagahu shiddatu huzni ya samu labarin tsananin damuwa da yadkuru annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yana ambata mun cewa shi fa yaji annabi yana cewa Allahumma qfil lil ansar Allah ka gafarta wa mutanen Madina wa li abna'i ansar da ƴaƴan mutanen Madina iya wannan ta ishe shi ana nabi Malik radiyallahu anhu qala رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان مقبلين من عرس على زمان يجي وترانا النبي هذا ما كان يرى سنة توه daga wato wani aure da aka yi walima aure فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi tsira da yamin sai Allah tabbata a gani yake ya miƙe mumfila ne tsaya cak shine ai muntasiban qa'ima faqala yace Allahumma antum man ahabba nasu ilayya ya Allah ka sani wayannan su ne mafi soyuwan mutane a gare ni duk yadda zaka kai ga komo kana Kano dai annabi ba zai fi san ka akan dan Madina ba kai ka sani domin gaji nan kurkuru labari ake bayarwa domin dai yanzu ba su Abuja yin a Madina ba su wani da filin kira duk musulmi ne kuma wato waɗanda suke biyayya ga annaba ne su rasu talata ne ran yake ta uku sai da annabi ya faɗa haka okay to abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa wannan muka yi kuskure Allah ba lokacin sarki ya yaje mana wannan magana ai na ji ni na ma yi ta da kaina yayi sallama yake ne ne gaskiyar cewa musulunci ya shiga habasha shekara ta biyar kafin musulunci ya shiga garin madina da Allah yana neman ƙarin bai haka ne mana ko a karatun mu na wannan ai zera kamar na faɗi wata kalma irin ta yawwa to saboda haka kuma magana da muke yi shine dalili shine an fara yin hijira ne kafin aje kafin a je madina sai da aka je habasha a yi jiran da aka yi na aka fara samun dama to ni da ba ne suke kawo wannan karkashi su kuma madina ya kaga zuwa aka tura suka suka nan ma suna tunawa akan musulunci su mutu abin umair shine ambatada na farko saboda haka wannan duk ma abokin sira ya san wannan da ta haka yi Allah ya dace da mu muna roƙon Allah da suna yake jawawa da tsohon da maɗaukaka Allah ya biya wa kowa bukatun da lalabai akwai ɗan aikin mu gaskiya muna addu'a Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa ya saka musu da alkhairi wannan wannan abin da muke gani a gabana ɗaya daga cikin su ne ya biya yake ganin bara a ƙara kawai da ita to muna roƙon Allah ya saka da alkhairi Allah madaukakin sarki ya yawaita mana irin su muna roƙo Allah da sunayen da jawa da tsohon da maɗaukaka Allah ya ƙara rufa mana asiri duniya da lafiya muna roƙo Allah da sunayen da jawa marasa lafiya gida da asibiti Allah ya ba su lafiya kuma su da lafiya Allah ya inganta lafiyar mu iyayen mu da malaman mu da yan uwan mu da suka riga mu idan da Allah ya fita su da gafara ba su rai kuma Allah ya ƙara mu tsawon kwana mai amfani ƴaƴan mu da kanne da suka kauce hanya Allah ka shirya su Allah ka dora su a hanya madaidaiciya waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure sun ko a gaba Allah ta shiga gaban musu muna roƙo Allah da sunayen da kyawawa da tsofaffin da kaya shiga gaban mu Allah ta shirya su Allah ta ba mu damuna mai albarka Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin Thank you. Thank you.